الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم babin da ya zo na bayanin yin rantsuwa akan ƙarya akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wajen mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda komai yana da waje mai kwarjini yana ƙara kwarjini ba lalle ba sai ba za a je wajen ayi wasanni ba al fil hinsi ala mimbarin nabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da matsaloli da yawa sayyidina usman radiyallahu anhu wata matsala ta faru yana da gaskiya shike da gaskiya 100 bisa 100 aka ce kai hau mimbarin manzo Allah kai rantsuwa yace to ina da gaskiya ina hau na rantsuwa kashi gari wata kaddara ta same ni a ce rantsuwan da nake nayi sami ba haka bane ba yakan faru haka nan yace iya sai yana da gaskiya 100 bisa 100 amma yana gudun yayi yayi rantsuwa ya kare kanshi gashi gari wata kaddara ta sauko a kan rasu wanda ya akan karya ya yi kaga gara ya rasa abin da yake hakkinsa ne wata illa za ta faru a nan za a ɓata masa suna za a ci ya yi rantsuwa a kan karya an fahimta shi yasa wani lokaci ga ka rasa hakkinka ka kare mutuncinka abubuwan da mutane ba za fahimta kenan mutane sun kasu kashi hudu wani bangaren da itibarin eh sun kasu kashe-kashen ai suna da yawa rajulun watanuhu nafsuhu wa rajulun watanuhu ahluhu wa rajulun watanuhu qaumuhu wa rajulun watanuhu ad-dunya kullaha مفهوم وهو فلسفة الرجال وهو الرجل الكامل wani shi kansa kada ya sani banda kansa ba abin da ya mishi zafi bature kenan bature banda kanshi ba abin da ya mishi zafi ko uwarsa ta tsufa sai ya dauke ta ga gidan tsofaffi ba ije a ajiye ta can sai shekara ya je happy ex mas shi kenan sai kuma shekara mai zuwa ba abin da ya mishi zafi ko matarsa suka je suka ci abinci gidan cin abinci sai ta biya ya biya ba ga shi kuna koya ba batura ka je mishi ka je gaishe shi a'a sai baka jarida kana karanta yana cin abincin shi don ko ruwan fiyo wata ya baka ka sha ka karya mishi tattalin arziki shi don sai sai ya lissafi shi ya san kuma yadda za a yi haka a lissafe yake sai dai ya baka jarida kana karantawa jarida ba ta ci ba ta sha yana cin abincin ya gama ku yi abin da za ku yi amma ya gaice ka ci abincin shi ko ya baka ruwa ka sha ka karya masa tattalin arziki ruwan alisafe yake na kwana talatin to wannan tsarin amin addu'a aka yi Allah ya sauwake amin amma an shiga ciki an kusa kai wuya ba abin da ya mishi zafi shi ba baturin da zai ce ni ne wane dan wane jikan wane kakana wane kakana a'a daga kan shi kenan ba abin da ya mishi zafi kaga babu albarka cikin jinsin kenan shine rajulun watanuhu nafsuhu wa rajulun watanuhu ahluhu kaman su aki kaman me kenan iyalansa ko iyalansa suwa za su shiga nan eh eh yan boko a'a ɗan boko ɗan boko yana cikin na farko nafsu don aluhun aka ce aluhu iyayensa za su shiga ciki kanninsa gwaggwanninsa za su shiga to kaga ɗan boko kaga ɗan boko su suka san mai ake ciki kaga ba ya ciki matarsa ma tana ciki ne don yana boranta don maslahar kansa matsala ce mai hatari muka samu kanmu a ciki ba sai an yi kama ana yi kowa ya iya kwace kanshi rajulun watanuhu ahaluhu ahalinsa din nan duk wanda ka gani gidajen da ka gani a cikin birnin Kano da duk inda ka sai na arewa ana zama ne zaman mutunci da zumunci duk yaro zai tashi ya san goggonsa ya san kawunsa ya san baffansa ya san ƴaƴan kawunsa abokan wasa ana wasa ba haka bane ba dan sallah kowa a zo a hadu jikoki da menene da aka zo boko ana tafiya sai mas'alan ta zo tana raguwa yanzu dai ba wanda zai iya zama cikin birni an masu sai a fita waje a gina babban gida ana son a ji daɗin rayuwa to sai shi kuma shi daga shi sai matarsa sai ƴaƴansu matan in ta yi kirki ‘yan uwanta amma ‘yan uwan mijin ko wa'yansu karsu ta ko wajen daga nan ta yanke mai kenan kina yanke zumunci Allah na zara albarka a cikin rayuwar gidan ga katon gida da duk abubuwan jin daɗi ki kwanta ki kasa bacci har gari ya waye ga duk abubuwa na jin daɗi amma ba sa yi miki ki kure akwati za ki je biki ki kawo duk abin da fi komai tsada ki daura kina shiga sai ki ga wanda ya fi naki waje alna ba za ku ilbadin fitnata kina shiga sai ga wanda ya fi naki ki ga astamfar da ta fi taki ko ba ta fi taki ba Allah ya jarrabe ki da wannan kuma shine ike so in ba shi ka samu ba wannan dukkin manta da su shi yasa yana aka kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali saboda kin kin yanke zumunci wanda ya yanke zumunci sai Allah ya yanke mishi alkhairin shi ana tunanin za a gyara wannan wa rajulun watanuhu aluhu wa rajulun watanuhu qaumuhu ina mana qaumuhu eh kabilansa eh kasassa kamar kasar kano kawo ina arsala nuhan ila kaumi kabilarsa ne eh yanzu kai duk wanda ke cikin kano kaumun ka ne in aka fada da duk wanda ke cikin najeriya shi ma kaumun ka ne duk wanda ke ha yanzu kasarsa kasar ka kasar kano kai dan kano ne kai dan katsina ne abin da ya dame ka kenan ya za a yi rayuwa ta gyaru a kano ya za a yi a gyara kaza ya za a yi a gyara kaza damuwar da za ka yi da wannan abin shine ladanka a wajen allah ko da ka iya ka gyara ko baka iya ba in ka iya ka gyara al'amari ya gyaru ke ya karu ke in baka iya ba za baka ladan kyakkyawan niyyar ka wa rajulun watanuhu qaumuhu to ya za a yi eh shugabanni suna neman mulki su samu su yi rantsuwa za su yi mai suna tsarewa kan kujerar sun manta da kasan kenan har su sauka har shekara ta sake waiwa za a yi zabe kuma su sake zuwa kuma su yi karya sai Allah zara albarka cikin rayuwa suna wahala duk wahala duk fitinar da aka kirkiro ta ba za a iya kashe ta ba wata kuma za ta kullo bayanta tun da kake wace fitina wace matsala ta taso aka yi aka magance ta sai da wata ta zo ta karu taruwa suke ta yi taruwa suke yi saboda kai ka ce a baka jagorancin kasanka ka samu jagorancin ka kasa baka da tunanin ma ya za ka gyara kasar ya zan in tara kuɗi ya zan in ɗare in maimaita ya zan ni da matata da 'ya'yana ya za ɗana ya hau motar da ta fita kowa ya za ya za abin da ke cikin tunanin kenan Allah ya toshe maka basirarka saboda me nasullaha fa ansahum anfusahum nasullaha sun manta da addinin Allah fa'ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su abinda zai musu amfani gashi kusa da kai kana kallo amma Allah ya mantar da ya toshe ma basira ba za ka gani ba wa rajulun watanuhu qaumuhu ko tai na karshe wa rajulun qaumuhu wa mafiya ba haka ba ne ba to shi ne aka ce ina arsuna kalinasi ka fatan bashiran wa nazira tun daga ran da aka ce kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki nauyin duniya kenan baki ɗaya har ana da kasa al'ummar sa ce sa'an nan aka ce al'umma ta kasu kashe biyu ummatul da'awa da ummatul ijaba ummatul da'awa duk wani dan adam da aljani da yake kan doron ƙasar nan daga ran da aka ce kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir ila qiyamis sa'a al'umman manzon Allah ne ummatul da'awa kiran manzon Allah ya shafe shi kiran manzon Allah ta shafe shi nan ummatul ijaba su ne waɗanda suka amsa kiran su ne ummatul ijaba kenan ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ba al'amarin kan shi ya dame shi ba a'a al'amarin al'ummarsa al'amarin duniya baki ɗaya dalili za a zo ranar tashin alkiyama kowa ta kansa yake ko ulul azmi minar rusuli ta kansu suke ba haka bane ba kowa na fama ta kanshi in an je ce ku je wajen wani sai a taru a je wajen manzon Allah ranan da kowa ta kansa yake yana ummati ummati ummati ummati ba haka bane ba ina mana ummati al'ummata al'ummata a'a ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام يؤكد ولا يخصص يؤكد أمر أمته وإلا فجميع الأمم قصدوه راها فساد أمام, أمام, الرب أمام رب العالمين duk al'ummar lahira baki ɗaya suka doso wajen shi ya muhammad ya kaza kaza kaza ka nemo mana ceto daga allah madaukin sarki ya ce sai na je na faɗi na yi sujjada sai allah ya min ilhami da abubuwan da daban san su ba a duniya suna na kisa masu daraja masu girma asma'ul azam sai na ringa yi zai ce ya muhammad irfa a ra'asar wasal tu'uta ba shi kenan ba a rannan kowa ta kansa yake manzon Allah yana ta al'umma baki daya don baki daya aka je aka ce ana neman ceto ya kama ya ce ana laha ana laha ana laha ana laha ke sa ya ce wa ba'asu makaman mahmudan allazi wa'atta ya ce wata daraja ce wata kujera ce wani makami ne Allah zai ba bawa ɗaya cikin bayan Allah baki ɗaya tun daga farkon halitta har ƙarshe ina kyauta zato ina fatan na zamo ni ne wannan bawan Allah yasa ku taya ni da addu'a yasa aka kira sallah aka gama suka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta kana fadar wannan kai ma manzo Allah addu'a wannan ai kiran sallah ka fada ai kiran sallah ka fada kiran sallah nawa ake yi a duniya lokacin da kuke kiran sallan azhar wani na la'asar wata kasan ana magarba wata kasan ana isha wata kasan ana asuba haka za a yi ta yi har ranar da za a ce wani fi hafi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sa'an nan kiran sallah so biyar ake yi bayan kowace kiran sallah al'ummar Kano baki ɗaya musulman Kano da an ji an yi kiran sallah kowane ne kai komin zafinka komin sakacinka da ka ji ai kiran sallah kowane masallaci ne ya kake eh sai ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma saboda baka kallon wanda ya kiran sallah wanda ake ma addu'a shine kake jin musulman Kano nan jin musulman Arewa jin musulman Najeriya to musulman Pakistan fa ina musulman India ina indonesia ina turkiya ina kaza ina kaza ina kaza duniya baki daya kullum sai ayi manzon Allah wannan abu akwai wani makaluki da zai kama kafin manzon Allah tayi rajulun watanuhu nafsuhu wa rajulun watanuhu qaumuhu wa rajulun watanuhu ahluhu ahluhu thumma qaumuhu wa rajulun watanuhu ad-dunya kullaha wa ma fiha to wake da wannan matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba za ka iya wannan matsayin ba za ka iya wannan matsayin ko ba za ka wani matsayi za ka iya kai na farko ko na biyu ko na uku ko na hudu eh eh kaumuhu wani matsayi za ka iya kaumuhu wani za ka iya kai za ka iya kaumuhu ka zama mai son kai kenan ba ka da amfani a duniya amfaninka kaɗan ne ba shi da yawa ahaluhu za ka iya watanuhu za ka iya kaumuhu za ka iya duniya wa mafiha za ka iya baki ɗaya saboda mai man la ya tamma bi amril musulmi na sai mai falai eh walaysa minhum ka gane ko ka damu da al'amarin al'umma baki daya shek abdulaziz bin baz Allah ji kanshi duk kana zuwa kuna zuwa haji daga ina kake daga Najeriya nake iyaye musulman Najeriya yaya halin su yake me suke ciki duk kasashen duniya an je shi ya tambaye ku yaya musulman kasan ba lallai sai ka tashi ka je ka yi haƙi a'a kana jin zafin abin da ya shafe su kana jin daɗin nasarar da suke ji kana tunane da su kana tunane da su kana ina ma da zan iya gyarawa ina ma da zan iya kaza baka shiga cikin na ƙarshe ba in baka iya kayi ba za ka shiga da niyya da kyakkyawan niyya ba haka bane ba to yanzu akan wani ne muke nafsuhu au ahluhu أو قومه أو الدنيا وما فيها قومه شيني وطنه an fahimta to sai a mai da hankali da'iman karinka zaben makanka abin da ya fi maka alkhairi shi ne riban da za ka ci a cikin wannan rayuwa yana cikin riban da za ka samu a cikin wannan rayuwa an fahimci wannan matsala amma an kabe ta boko wallahi za ka saya na farko ne nafsuhu rajulun watanuhu nafsu to me amfani shi kenan a cikin rayuwa babu an fahimta da za a gyara gashi kowa boko ya kai ya kama mishi wuya ya za a gyara afin ame wai a musuluntar da boko ya za a gyara za mu rinka yi ma 'ya'yanmu rigakafi ne allura ta aƙida matsala ta riga ta sai ka zama kai ko shi ko wane ne kuna cikin waɗanda ke taimaka ma wannan abin na tashi ana kaskantar da addinin musulunci abubuwa ne masu sauki fa duk sa'ad da ka ɗauki ɗanka ka je ka sa makaranta da ake boko ake boko ko da arni ake da makarantar ba ruwanka tun da cikin kano ne za ka biya school fees time nawa dubu nawa in aka kafa islamiyya unguwanku ana ba da hakuri ka ba da nawa dubu biyar ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar ya ake yi kana taimakawa a kamba mawancan a kaskantar da wannan kana taimakawa a kana kaskantar da addininka ke sa Allah ya zira ido yana kallon kowa ana wahala ana wahala ana wahala ana fahimta sai an tsaya tsayin daka duk wanda ka sani yana da matsaloli irin waɗannan matsalolin a cikin gidanshi ko a unguwansu ko a cikin iyalansu ko a cikin menene dukkan muna da yara a to me yasa in aka tashi zancen admission sai kaga imanin kowa ya tafi ya zare in ba admission na rayuwa ba za ta tafi ba me yasa kowa ya karatu in ba aiki samu ba rayuwa ba za ta tafi ba me yasa kowa ya samu aikin in ba kuɗi ba rayuwa ba za ta fi ba me me wa bukatarsa ta biya babu babu dukkanmu muna da yara yaro ya zai karbo kas ya samu admission kashe da sai da kasa dunkatin waya na ce mai za ka yi kas na ce a kuma ka haddace alkur'ani muhammad an fara ko ba fara ba an fara akwai wanda yake kas ya kusa shi ya yi shekara yana yi na ce a dawo a haddace alkur'ani tukunna aka yi juyin duniyan nan wallahi na kiya ya aka yi muhammad ya haddace kuma aka ce ya zauna aka kafa mishi doka daga gida sai masallaci nan sai makaranta kada ka wuce ka buga ka tsaya ba abin da yake so kamar waya kamar ran shi aka kare aka kwace waya sauta uku ba waya hannunsa sai ka yi jihadi a gidanka ya taɓo za ta za a kai ta za a kai ta kas kas za ki kai kas take so eh bismillah zo ki shiga mota zan je nuna miki kas da na tashi da kaina na tuka motar sai na bi bukabo ban bi cikin birni ba ban bi cikin hanya ba sai na bi bukabo sai ina sai kam sai zangiro kana shiga zangiro ka shiga ina me za ka fara gani coci coci za ka ga coci hanyar ba ta da kyau coci coci coci muka je muka kwana muka je ga coci ga sinima na ce ga kas nan yarki za ta yi ta zuwa makaranta tun safi har magaruba duk ran da ta zo makaranta aka ce an tashi rigima addini shi dai ki dauki carbi ki zauna kina addu'a Allah ya dawo da ita lafiya ba ka ba shi ke ya rabbi sal wallahi sai aka fasa ta haddace alkur'ani ta yi aurenta yanzu take neman jami'a sai ka tashi da gaske na yi sai ka tashi da gaske al'amarin ba zai zo maka haka ba sai ka yi kamar kana yi to shi man la yamliku ta'ama fa la yamliku al-qarar ko eh al'amuran suna da wahala sai an tashi ayi kaman ana yi in ba kana ji kana kallo al'amuran za su za su kwace a hannunka kana ji kana kallo al'amuran za su kwace a hannunka babu ma ja'a fil hin ala minbari annabi sallallahu alaihi wa sallama قال يحيى حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن مسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل يا تبا سامن كيش cikin irin waɗannan matsaloli na Yahudawa matsala ta Yahudawa an manta cikin Buhari ko ko musulmi ba a manta ba ko bashi suka bashi suka bashi akan in ya girbe da binansa zai biya shekara ta kewayo jabir ya je tara abin duk ba zai biya rabin bashi su ba yanzu ya ce ya manzan Allah ga sunan sun taru abin da aka samu ba zai biya bashin ba aka ce za ku yi hakuri ba suka ce a'a ba za su yi hakuri ba duk har imf duk yahudawan duniya ba za su baka bashi naira dubu goma ka iya ka biya ba fa in sun san karfin ka bai kai dubu hamsin ce su baka miliyan ba ran da za ka fita cikin bashi kullum sai dai ka yi ta rage bashi duk wanda ke bin ka bashi kuma yana da iko a kan ka sai sarrafa ka yadda yake so abubuwan da ke faruwa ke jabir ya fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce haka suka yi ce je ka ka tattara abin da ka samu je tattara ga abin da aka samu sai manzo Allah ya shigo cikin gonan ya kewaye yake ce ba da wuri manzo Allah ya addu'a ya kewaye gonan ya ce jabir gyara waje ka zauna ka kira kowa ka biya shi bashi duk yahudawa suka zo wannan aka ɗebe aka biya shi bashi aka ɗebe wannan jabir ya ce aka biya su bashi kakaf ga abinci kamar ba a taba komai ba a ciki manzon Allah ce ashhadu anni rasul anna ashhadu anni rasulullah ba abin da zai magance fa yahuda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata dabara da za a shigo da ita ta gyara wallahi ba abin da zai gyaru ba abin da zai taba gyaruwa kai ka taba ganin gyaran da za a yi ni da zan gyara ina da bangare ni da zan yi sulhu ina da bangare akwai bangare da bana so ba zai taba yiwuwa ba to ba inda aka taba yin wannan sai daudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yasa kullun za a je taro za a je mitin za a je ko'ina da sunan inda za a je a dawo al'amuran su kara rikicewa ba a taba gyara ko kwaya abu ɗaya ba a taba gyarawa ba to me yake kawo haka saboda hanyar da za a bi a gyara ɗin an barta an barta allah madaukin sarki ya halitta halittarsa kuma shi ya kafa dokoki kuma ba wanda zai tilasta ma allah allah ce la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin au islahin bainan nasu yanzu tarurrukan da ake duk baki daya zalunci ake ya za a albarka ta shiga cikin wannan taron bayan da za a yi sai sa wahalar tafi yawa kowa da ka sani mai kuɗi ne talaka ne sarki ne mai siyasa ne boko ne wallahi kowa a ruɗe ki kamar ranar lahira wata ranar nasa su kara wa mahon bi su kara Allah ya kiyaye daga jabir dan abdullahi al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man halafa ala mimbari duk wanda ya rantsuwa a kan mimbari na ko kusa da mimbari na asiman a kan ƙarya tabawwa a maƙadahu minan na ya tanadan makansa wajen zamansa a cikin wuta wannan ba hatsari ba ne ba قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن عبد بن كعب الس- السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه duk wanda ya rantsuwa ya yanki hakkin musulmi dukiyar musulmi ya rantsuwa harrama Allahu alaihi aljannata Allah ya haramta masa shiga aljanna wa aujaba lahu nar ya wajabta masa wuta Allah ya kiyaye qalu sai suka ce wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da dan kankanin abu ne ina gwamna ina shugaban kasa ina chairman dan gwamna dan kankanin abu dan kudi ka dan in aka ɗeba ba manzon al sai manzon Allah ya ce qala wa in kana qadiban min araki yace ko da kan dan guturin asawaki ne itacen asawaki asawaki da sannan araki ake wa in kana qadiban min araki wa in kana qadiban min araki su uku manzon Allah ya maimaita saboda ya tsoratar da mutane ƙala ha salasa marratin ya faɗi haka su uku ana ganin inda ake barin rayuwa ku rayuwa tana da ƙa'ida duk wanda ka sani ya faro rayuwa burin shi ƙarshen rayuwarsa ta kyau ba haka ba ne ba to kuma malamai suka ce shartun nihayati tashihul bidayati وفاقد الشرط بالمشروط لا يأتي شرطي ne akan karshenka yayi kyau ka gyara farkonka shartun nihayati tashihul bidayati wa faqidu sharti bil mashruut la ya'ti ma'ana kana son karshenka yayi kyau sai ka fara gina karshen tun daga yanzu amma ka lalata karshenka ka yi ka buge komai ka buge bamfa ka fasa gilashi ka fasa komai da komai kana wai karshen rayuwa ka ta ya yi kyau ba zai taba yiwuwa ba wannan kuskure ne kuskure ne a cikin fahimta kana son ka zama ma'aikaci kana son sai kai shekara ashirin kana firamare sakandare jami'a saboda nihaya saboda wannan nihaya ka zo ka zama ma'aikaci ka zo ka zama mai albashi ka zo ka zama mai kaza kaza kaza amma farkon rayuwa ka kasa yin firamare ka kasa yin sakandare sai ka kwanta ka yi bacci sai kiwuya sai lalaci haka za ka tafi da rayuwanka har mutuwa an fahimta babu jami'i ma ja a fil yamini alal mimbari babin jami'in abin da ya zo akan rantsuwa fil yamini alal mimbari rantsuwa akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abubuwa ana son akan ba masu ne ana rantsuwa in aka ce za ka yi rantsuwa da alkur'ani a ɗauko alkur'ani nan alkur'ani ne kamil cikakke ba za ka ce sa magabata shi sha a ɗauko maka mai gafaka ka babba mai rubutun hannu kai da kankana gani sai gaban kai faɗi to sai ka ka girgiza an fahimta ana hayaniya ana murna me suke yi ai menene da menene kansiloli ne masu gwamnati sun je sun yi rantsuwa ya ce sun shi rantsuwa da alkur'ani ya ce izu biyu na yi rantsi da shiga shi yanzu shi ɗana ke zamin takalmi ba ni da na lalace izu wani lokacin mutum nawa ake hada su yi rantsuwa da alkur'ani guda mutum talatin ya su yi rantsuwa da alkur'ani guda ya ce izu biyu na rantsi akan karya gashi nan komai ya gagare takalmi ma sai yaro na ya sami balle za su yi rantsuwa da alkur'ani izu sittin kadimi haka ake ya ce kadimi a rataya mishi gafaka alkur'ani mai nauyi ga shi ya kai haka to zai fi ba shi tsoro ya girgiza shi da a dokar alkur'ani wannan a ba shi bai saba da bai san darajar wannan ba an fahimta قال يحيى قال مالك عن داود ابن الحسين أنه سمع أبا غطفان ابن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما سكي صاباني زيد بن ثابت da ibn muti'in a cikin suka yi sabani akan wani gida da ke tsakaninsu ila marwana ibn al-hakam suka je wajen marwana ibn al-hakam wa huwa amirun al-madina a lokacin shi marwana ibn al-hakam shine sarki a madina gwamna kenan faqada marwanu ala zaid ibn thabit bil yamin shi gwamna yace kai zaid ibn thabit kai za ka yi rantsuwa alal minbar ka hau minbari ka yi rantsuwa faqala zaid ibn thabit ahlifu lahu makani a'a zan yi rantsuwa inda nake nan ba zan hau minbari in yi rantsuwa ba ka hau minbari kai rantsuwa yace sai dai na yi rantsuwa anan qala fa qala marwan la wallahi illa inda maqati al huquq yace wallahi ba za ka yi rantsuwa ba sai inda ake yanke hakkokin mutane ake ba su ake tabbatar ma mutane hakkokin su shine maqati al huquq kan minbarin manzon Allah kenan qala فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر yana inda yake na rasuwa wallahi tallahi abin da nake fada gaskiya ne amma ba zan hau kan mimbari in rasuwa ba qala faja'ala marwanu ibn al-hakami ya'jabu min zalika shi gwamna shi halifa amirul madina mamaki wannan yana da gaskiya gashi yana rantsuwa kan gaskiya amma ya kasa hawa kan membari ya rantsuwa ya san abin da ke abin da sai na usman yana da gaisuwa gaskiya yana da gaskiya yace ina da gaskiya da komai da komai hakkina ne amma ina gudun na hauna ya rantsuwa kashi gari wata kaddara ta sauko mini ba ta da alaka da wancan rantsuwa duk duniya ce su ce me saboda rantsuwan da kai an fahimta qala malik la ara an yuhallafa ahadun ala al-minbar ala aqalla min rubu' dinar imam malik yace ba na ganin ya kamata a bar mutum yayin rantsuwa kan minbari sama da aqalla min rubu' dinar shi in ya kai rubu' dinar wa zalika thalathatu darahima ma'ana kudi kan kadan ba za su bukar askar su sa a ce mutum ya hawo minbari yayin rantsuwa sai in kudi ya kai rubu dinarin mana salasatu da rahim ke babu ma la ya juzu min galƙin rahan to an shigo cikin babukan arrahan shi ne mai jingina ko jingina kenan ko to shi ne ya fara da babu ma la ya juzu min galƙin rahan ghalqin rahan alghalq a kulle abu ko a hana abu ko a mai amma imam malik ya fassara menene ghalqur rahan abin da yake nufi da ghalqur rahan gashi imam malik ya fassara ko qala yahya haddathana malik an ibn shihab an sa'id bin al-musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yaghlaqur rahan yace ai jingina baya la yaghlaqu ar-rahan abin da fada kenan mu shaurari fassara Imam Malik abin da ke nufi shine mutum ya kawo baka jingina ya karbi abin da zai yace maka bayan wata shida ko shekara in ban kawo ba shikenan abin da na baka ya salwanta kenan Imam Malik yace a ko an sa lokaci in lokacin ya kai bai kawo ba duk sa'an da ya samu ya kawo hakkin shi nan saboda wannan hadisi قال مالك يتي إمام مالك يتي وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم an ga tsantsanin imamu maliki ne imamu malik baya jin cewa bari abin da zai samu ɗaukaka bari ya kare kanshi ko da da menene da menene da menene a'a yana fadar gaske yadda al'amari yake ne ba da kai ba dan kai yake ba ko ka yabe shi ko karka yabe shi ba yana yi ne dan Allah shi yasa ba ba ruwan shi da kai والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء متن يكاو أبو يباكا يكربي باش يبارك جنجنا وفي الرهن فضل أما رهن به داما أي قائدا جنجنا كينا banzan zan karbi naira dubu goma wajen kan kawo ma jingina abin dubu biyar ba ai wa zai karbi wannan sai dai kawo ma jingina abin da ya fi dubu goma to dole ka san cewa dole in dawo da kudin kan karbi kayana in tafi to shi ne ce mutum ya bada abin da ya fi kudin da ya karba jingina a aji fa ya kulun rahinu lil murtahin wanda ya bada jingina sai ya ce in ji ituka bi haƙƙika ila ajalin yusammihi lahu in na kawo maka bashin da na karba ko abin da na karba zuwa shekara ɗaya ko wata shida ko menene shi kenan sai in karbi kayata wa illa farrahanu laka bima ruhina bihi in lokaci ya kai ban kawo ba to abinda na baka jinginan ya zamo naka kenan fassara imamu malik kenan an fahimta qala fa hadha la yasluhu yace wannan baya halatta wa la yahillu baya halatta wa hadha alladhi nuhiya anhu yace wannan shine abinda aka hana wa in jaa sahibuhu billazi rahana bihi ba'da al-ajali fahuwa lahu a lokacin da kuka yi shekara zan yi ga mota ta ko ga gidana zan karbi miliyan ɗaya in je in yi bukata ta shekara ɗaya ina dawo da miliyan ɗayan karbi gidana ko menene kasan gida ya fi miliyan ɗaya kenan ko amma in shekara ta kai ban kawo ba gida ya zamo naka imam malik ya ce a gida bai zamo naka ba ko bayan shekara nawa ya kawo dole a bashi kayan shi wa ara hadha shartu munfasihan imam malik ya ce ina ganin wannan sharaɗin an warware shi ko da an sharaɗi an fahimta dama ka'idan jingina ya ake yi wanda zai kawo abu ya bayar jingina ya karbi mai wani abu wajenka ko kuɗi shi wanda ya bada jinginan da wanda ya karbi jingina ya bada kuɗin shi ba yadda za a yi na kawo jinginan abin naira dubu goma na karbi dubu nawa dubu ashirin wajenka ko dubu goma sha biyar jingina za ta za a yi ba zai yi ba in haka yi kowa karbi jingina sai ya gudu ya tafiya shi kenan ba zai taba yiwuwa ba kana ba shi ne don ka san ka karbi abin da ya fi karfin abin da ka ba shi dole ya kawo maka ya karbi kayansa to shi kuma taimakekeniya ne tsakanin jama'a ko taimakekeniya ne ake tsakanin jama'a to amma tun da son duniya ya yi ma mutane yawa mutum ya zo ya karbi bashi a wajenka saboda baya da shi bukata ta fi karfin shi zai karba aka sai abinci kuma Allah ya kaddara wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara in ba shi da hali ai mishi hakuri har ya samu to sai kai ka ce bashin nan sai ka kara mishi kudi riba kenan sa'an nan lokacin da kake son kudin ka ka ce kawo in bai kawo ba shikenan za a kara mishi kudi ko za a ɗauki wani abin shi ko a yi mishi wani abin da za a tara mishi hankali to ba a samu taimakekeniya ba ma'ana hikiman da ke cikin karban bashi ko ba da bashi ba a samu ba an za a bashi bashi ne don a taimaka masa a sauwaka masa sai kuma aka gallaza masa aka takura masa to shi yasa kowa ya samu kanshi a cikin takura an fahimta ta Allah ya kiyaye a tafi ko ya cika da ragowar lokaci ana jin zafi kuwa ko? babul qada'i fi rahali samari wal hayawani ce babin da ya zo na imamu maliki ne ya kawo yansu matsaloli masu kama da juna yana kwankwancewa yana bayyana ma mutane sun yi kama da juna ne amma ba iri ɗaya ba ne sai bayyana wannan ga yadda yake wannan ga yadda yake wannan iya halatta a yi nan nan bai halatta a yi ba an fahimta sai a dakata sati mai zuwa insha Allah kar surutu ya yawa ko اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم